إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa da ku a wannan yammaci na ranar litinin ko yau sha tara ga watan jimadal akhir hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1442 daidai da daya ga watan biyu shekara ta 2021 daidai wannan shine zaman mu na shida darasi na shida a zama na biyu wanda muke karanta littafin Umdatul Mar'a zamu tashi gaba na 38 48 afwan kuma hadisi na 48 din shi ba dai ya nake ta koma bayan ko ba na so a gama malama wannan gaba ta ke da la takhtaliti bir rijali walau kunti tatufina bil baitil haram yake yar uwa musulma kada ki cakudu da maza ko da kokin kasance kina yin dawafi ne a Ka'aba malaika hadisi ya ce an ummu salama an karbo daga ummu salama radiyallahu anha Allah ya ƙara yadda a gare ta ƙalar take cewa shakautu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama anni ashaki na kai kuka na kai ƙara zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ni ba ni da lafiya ina rashin lafiya ƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita tufi min wara'in nasi ki yi dawafinki a bayan mutane kar ki shiga a tattake ki ko a ture ki galibi mun sa dawafi akwai lokacin da ma in mutum ya fadi ka hakura shi ya mutu kawai dan kai in ka bi shi kai ma mutuwa za kai saboda kana bin shi kai ma take kaza ai ko ba mai daga ka har sai dai a tattake ku in sun iya budewa da kyar kai shahada shikenan yace to ki yi dawafi a bayan mutane wa an rakibatun alhalin kina ka abin hawa ki hawa abin hawanki ki dawafi a bayan mutane sai ta ce fatuftu sai na yi dawafi wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yusalli ila jambil bait a lokacin da annabi sallallahu alaihi yana salla a gefen ka'aba ya qara'u na kiyaye a sallan sa ma yana karanta wattu wa kitabin mastus annabi sallallahu alaihi hana ta cakuduwa da maza ko hatta a cikin ɗawafi a ƙarƙashin hadisin za mu iya fahimtar cewa mace tana komawa wurin mijinta ya warware mata mishkila idan mishkilan ya bayyana a gare ta kuma mijin zai iya warware mata inda gashi bata tambayi wani baface mijinta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka maza sai mu yi karatu na biyu shine rashin lafiya a lokacin aikin haji baya hana mace ɗawafi da aka dawafi na nan wajibi a kanta mun san wancan haila ne haila ba za a kira shi rashin lafiya ba wanda aka ce kace dawafi haila ne amma wanda take fama da ko ciwon kai ko ciwon ciki matukar za ta iya dawafi to za ta yi dawafinta sannan abu na kuma fahimci halarcin mara lafiya yayi dawafi alhalin ana dauke da shi akan kujera ko wani abu da ke iya juyawa da shi ko kujera wheelchair ko makamancin wannan ko in ma uba ne ɗana iya goya shi a bayan shi ya yi ɗawafi da shi ba laifi ba ‘yan uwa hadisi na 49 manzala sallallahu alaihi wasallam ko malam yi ma wannan take da al'amal bin rukhsati fi mautiniha wal akhdh bil azimati fi mawatiniha dalilun ala al mustawa imaniki al'amal bin rukhsati fi mautiniha ki yi aiki da sauki in sauki ya zo ki riki sauki ki aiki da shi wal akhdhu bil azima kuma ki riko da abin da yafi fi mawtiniha a wurin da riko da abin da yafi shi yafi dalilun wannan wani hujja ne da yake nuni ala mustawa imaniki gwargwadon imani in sauki ya zo kika tsaya inda sauki yake ko ga abin da yafi sai kiki kallon sauki sai ki tsaya akan abin da yafi yana nuna gwargwadon imanin mutum kuma karanta hadisin za ku ƙara fahimta abin da malam ke nufi a sarai malam ce ana aisha ta radiyallahu anha qalat an karbo daga nana aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta tace nazalna muzdalifa mun sauka a muzdalifa fasta'zanatin nabiyya sallallahu alaihi wa sallama saudatu sai sauda ɗaya daga cikin iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ista'zanat ta nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan me ta nemi izinin sa shine an tadfa'a qabla hatmatin nas taje ta yi jifa kafin cunkoson mutane ta wuce teje te jamra te jifa kafin mutane cunkoso ya zo kun sakan kwana a muzdalifa ne ko daga muzdalifa sai a tashi a wannan dogon tafiyan zuwa a jifa sannan a koma muna to shine take tambayan annan sallallahu cikin dare za ta iya fita a dare da Allah ya bata izini ta je ta jifa kada a waye gari cunkoso ya yawa mutane su yawa me yasa ta nemi wannan wa kanat imra'atan bati'atan saboda ta kasance mace ne wanda ba ta da sauri ita kun fahimta ba ta da sauri ta san kanta sai ta nemi uzurin da zai dace da ita kar a zo a tafi a batta a batta cikin wahala fa adina laha sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mata izini cewa ta tafi ba laifi fa dafa'at qabla haqmatin nas sai ta tafi ta je ta jifa kafin mutane cinkoson mutane yanzu wa kamna nana aisha ta ce mu ko sai muka tsaya hatta asbahna har sai da muka wayi gari a muzdalifa nahnu mu dinnan thumma dafa'na bi daf'ihi muka je annabi sallallahu alaihi wasallam ya jifa mu ma muka jifa tare da shi sallallahu alaihi wasallam to bayan an yi wannan sai nana aisha ta ce fala'an akuna ista'zantu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar ta'zanat saudatu ahabbu ilayya min mafruhin bihi tace wallahi in kasance na nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda nana sauda ta nemi izininsa wannan yafi soyuwa a gare ni fiye da abin da zan yi farin ciki da shi ma'ana ta sha wahala da gari ya waye kun fahimci magana wancan gwargwadon imaninta shine tana ga a bata izini ta je ta yi abin da za ta iya ta dai yi abin da Allah yake so wannan kuma ta ga ita za ta tsaya da mai gida ita ta cinye sai ga shi tana tunanin da ita ma ta nemi sauki da ta je da ta yi amma kuma ba tana nadaman jifan da ta yi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam bane saboda minti daya da mutum zai rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi alfairi fiye da shekara dubu ɗari da za ka yi da wani wanda ba annabi ba kamar yadda a yau rayuwanka a cikin sunna ta sakan ɗaya wallahi ya fi alkhairi fiye da rayuwa a cikin bidi'a na shekara dubu ɗari Allah ka taimake mu ƙarƙashin hadisin za mu fahimci halascin fitan wanda yake da rauni daga cikin mata da ƙananan yara ko hatta daga cikin mazaje ma su tafi zuwa musdalifa a cikin dare su yi jifa ba tare da sun kwana amina ba idan yara ne ƙanana ko tsoho ne mai shekaru ko mace ce mai rauni wannan an halasta musu haka wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj wanzuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da iyalansa a Muzdalifa yana nuna cewa a kwana amuna wani take ne daga cikin taken aikin haji tunda bai bar shi ba a cikin hadisin za ku fahimci cewa ana so namiji ya kiyaye yanayin iyalansa a yayin tafiya wata mace tana da karfi a lokacin tafiya amma da ta bar gida laulayi kan same ta wata tun daga shakan man fetur a gidan mai ta dinga amai kenan kan ku kai jaji karfinta ya kare kan ku kai Kano ta fara kwanciya a mota karka rinka cewa raguwa malalaciya ba haka bane a mazaje ma akwai wannan to ana so mutun ya kiyaye yanayin iyalansa wani kuma zai tafiya ya kamata ya tafi shi da iyalinsa kadai sai dauko abokinsa yanzu eh iyalinsa tana so ta kama ruwa ya zata yi kana tuki waya zata yi ma ko message zata yi maka kuma irin wannan lokacin takan buƙaci lokacin da zata kebe te magana da kai galibin kai tafiya da iyalanka takan iya gaya ma abin da ba za ta iya faɗa maka shi a gida ba ya kamata mazaje su rinka kiyaye irin wannan in ka fito waje kai na jama'a ne in ka shafi iyalanka kai na iyalanka ne su ma mutane su yi haƙuri kowa yana da matsayin shi da wurinsa ina faɗan wannan saboda rashin uzuri da da yawan mutane suke ma wasu mutane cewa na kaza wane kaza a'a mutum fakan shiga iyalansu suna da wani matsalan da ko iyayensu ba zai iya gaya musu ba saboda su suturanka ne kai suturansu ne hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna to ba daidai bane ka sa wani ya sariyar da haƙin iyalan shi dan kai ya biya maka naka haƙin kuma ba burgewa bane ka walakanta iyalanka saboda ka burge mutane wannan ba daidai bane idan abu haƙin su ne na wajibin su ka tsaya ka saurare su ka ba su haƙin su kuma kai ma jama'a bayanin cewa wannan haƙin su ne da ya kamata ka tsare musu haka su ma kuma kasa shiga haƙƙin jama'a in abu na haƙƙin jama'a ne su ma kuma wajibin su ji tsoron Allah a wannan lokaci kai kuma ba ka yi musu biyayya ba ka biye musu su lalata maka manufanka ya zamto baka ka abin da ya kamata Allah shiryar da mu abu na hudu mun fahimci neman izinin da mace za ta yi zuwa ga mijinta kafin ta tsayi zuwa ga wani abin da take so musamman ma a lokacin tafiya ana so ta nemi izininsa kafin ta yi na taba shiga motar haya muna hanya kawai sai taya ya fashi abinda har goma ba zan manta ba wannan abu ya fi shekara goma sai na ji wata mata na cewa wallahi ban fita da izinin shi ba wallahi bai san na fita ba da ƙyar motar ta tsaya wani ya ce ‘yar banza da kin tafi lahira wuta zaki haka muke ta fama da ku kano za ni saro kaya amma ke ji kuna ci amanan mu kuna fita har za ta bar gari ta je wani gari wai suna za ta ta hangi mala'ikan mutuwa tana ba tafta da izini wai na ruwan shi da izinin ki tunda zai turbutsa ki kabari sai dai ki larabci ki bayani Allah ya shirya ku ji tsoron Allah abu da biyar ya halasta ga mace ta yi riko da abin da ya fi kuma ta kwana a musdalifa kama yadda na na aisha ta yi kar kuma a ta cewa to aikin da sauda ta nemi izini bari mu ma mu nema mun fahimci himmatu wanda musulunci ke da shi wurin gabatar da mutum mai rauni akan wanda yake ba mai rauni ba mutum yana da rauni musulunci na tausaya mishi shi hadisi na na hamsin malam yace la tusafiri bi ghairi muharramin walau ila albayt alharam kada ki yi tafiya ba tare da muharrami ba ko da kuwa makka zaki je ko madina malam ali ibn abbas an karbo hadisi daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi kala yake cewa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce la tusafiru almar'atu illa ma'a dhi mahramin kada wata mace ta kuskura da dai ta yi tafiya face a tare da ita akwai muharraminta wala yadkhulu alaiha rajulun kuma kada wani mutum babba ya shiga gare ta illa wa ma'aha mahramun face a tare da ita akwai muharraminta kar wani babba ya shigo inda take sai akwai muharrami ko na ɗa ko da sauransu faƙala rajulun da annab sallallahu ya dai da annab sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana faƙala rajulun sai wani mutum ya ce da shi ya rasulallahi ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama inni uridu an akhruja fi jaishi kaza wa kaza lallai ni ina so in yi tafiya tare da rundunan kaza da kaza mu tafi yaƙi ko mu tafi kasuwanci tare da su wamra'ati turidul hajja gashi kuma matata tana so ta aikin haji ni ina so in tafi yaƙi amma iyalai na suna so su je aikin haji ya za a yi faƙala sai Allah sallallahu alaihi ce da shi ukhruj ma'aha bar jihadi je ka tafi aikin haji tare da iyalinka imamu nasa'i ya rawaito hadisin in kun kalli hadisi a ciki malamai suna cewa an shar'anta yin aikin hajjin mace wani wani abu ne wanda yake doriya akan aikin hajjin namiji amma ya zanto tana tare da muharrami a tare da ita sannan kuma na biyu mun fahimci bai halasta mace ta tafiya sai akwai muharrami a tare da ita manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana ya yi hani kuma hanin ya shafi kowane irin tafiya ne tunda an ce aikin haji ta je tare da muharrami to ina kuma tafiyar da ba na aikin haji ba ne kun ga wannan shi zai fi tsanani sannan idan aka ce muharrami ana nufin mijinta ne na aure wanda in hakan bai yiwu ba to sai zamto da wani wanda ya halarsa ce tafiya da shi amma yana cikin muharrami amma na farko ana nufin miji ne saboda dalilan da na faɗa muku a ɗazu akwai abubuwan da mace ba zai wuce gaya ma wani wanda ba mijinta ba ko mahaifin da ya haife ta akwai abin da ba zai wuce mishi ba amma mijinta ne wannan kuma zai yi wannan suna da yawa mu je na gaba hadisi na na nawa 51 malai masu sake da cewa ra'al islamu fi tashri'atihi kullu khasa'isiki wa ihtiyajatiki fala tabhathi anha indahu ghaira ra'al islam musulunci ya bada cikakken kulawa da lura fi tashri'atihi a wurin sanya dokokinsa an ce shari'a shine a ce kayi kaza ko ka bari thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha mun sa ka abi so su dokoki gurbin doka doka shine sawa da hanawa ko a ce kar wanda yi kaza ko ayi kaza to musulunci ya kula da irin dokokin da ya sa miki musulunci ba azzalimin addini bane musulunci ya fi kowa san mace ba shi yasa duk abinda ma turawan yammacin duniya suke zargin musulunci da tauye haƙƙin mata in ka karanta abin da kyau sai ka ga su jahilai ne bakaken jahilai don a cikin abin ma musulunci ya fi ba mata yanci misali maganan gado ba shi suka fi ihu ba lizzakari mislu hazil unsayayi namiji na da kasan mata biyu to ka je ka karanci gado da kyau ka gani wanda suka fi kowa cin gado mata ne ba namiji ba in ka tattara wanda suka fi cin gado a harkan gado mata sun fi maza yawa ɗaya kenan yanzu kuma idan aka haihu sai ɗaya rasu yana da mata yana da ‘ya'ya matuƙar uwa da uba suna raye fa dole suna da gadon shi ga matan shi ga ‘ya'yan shi amma sai iyaye sun ci gado kuma a wannan gadon ma iyayen sun kuma ta shi ta aure ma gado kuma mahaifiya a cin gadon daidai take da mahaifi a nan ba za a ce da zakari mutu abdul unsayin yanzu ana magana ma iyaye ne ba mace da namiji amma sai su ta ihu kuma wasu matan da shaidan ya musu fitsari a kasi ta bin sati sun kai su tsakiyar jahannama wallahi alazim Allah ba zai taba samu mace dokan da ba alkhairi ba saboda duk duniya ba ki da mai kaunarki kamar Allah duk duniya ba ki da wanda ya ji kanki ya ce make ki kamar Allah kuma da duk aka yi aka gama ba nan muna karanta a ce mace in tana haila ba za ta yi kaza ba amma namiji zai yi ko aka ba aka ce suna da nakasan addini suna da nakasan hankali duk ba mun karanta hadisan ba to yanzu duk in aka gama wannan in muka je lahira za a ce ga aljanna su kuma bata kai ta maza ba duk aljanna iri ɗaya ne duk ni'imar da namijin zai samu shi mace za ta samu to me na tashin hankali har wasu yan duniya fi tsararru kuma su zanto su ne abin burgewanki har kina jin wai wayewa ne kina bin su wallahi ki gyara tun karan da za sa ki a kabari ki ga abin a gicciye kuma bayan da tunanin keke ba akwai matsala Allah ba zai taba dora abin da ya san ba alkhairi bane a gare mu Allah mun gode maka to musulunci ya kula da dokokin da ya sa ma mata kullu khasa'isiki dukkan abin da aka kebance ki da shi musulunci ya kula da shi wahti ya jati ki kuma musulunci ya duba irin bukatun ki kafin ya miki dokoki dan haka nan malai ce fala tafasi anha indahu ghaira karki nemi canji akan abin da yake na shari'ar musulunci karki nemi a canza miki da abin da ba musulunci bane malaki ana Aisha ta radiyallahu anha an karko daga nana Aisha Allah ya kare yadda a gare ta qalat take cewa kunna nakhruju ma'a annabi sallallahu alaihi wa sallama ila makka mun kasance mukan fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zuwa makka fanu dhammidu jana menene jibahana sai mu rinka murje goshinmu bi miskin mutayyar da wani garin turare mai daɗi kamar hoda yake amma turare ne inda su fita tare da shi sai su sa a goshinsu na faɗa muku a baya mun karanta saboda in sun yi zufa kada a rinka jin suna tashi sai wannan turare ya zamto zufan na dishe shi amma ba a jin wani ƙanshi mara daɗi daga jikinsu inda al'ihram a yayin da muka zo za mu ɗaura ihrami fa'iza arikat ihdana ga ma shi ta faɗa ana ta ce idan muka sa wannan turaren muka murje shi a goshinmu idan arikat ihdana idan ɗayanmu ta yi zufa sala ala wajhiha sai wannan zufan daga inda muka shafa wannan hodan sai zufa ya rinka sakkowa tare da shi fa yarahu annabi sallallahu alaihi wasallam ko manzo Allah sallallahu alaihi yana ganin wannan abin da muka yi fala yanhana bi hana mu ba wannan hana wanda bai ba sai nuna menene aikin mubah ko halastacce ne bai hana ba akwai wuraren ana gane mubahi ta abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani ko bai hana ba ko da bai magana ba ku ƙara mu wani misali banda wannan kiɗan ƙwaryen mata a lokacin biki amma da sharaɗin ne ba namiji su kaɗai ne a wurin sannan babu kalmomin batsa a cikin kalmominsu in an samu wannan to shi kenan in kuma an samu kishiyan wannan to yayi fada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ki talaci kuma me zaki ga ya mu Allah a ranar da za ku haɗu shikenan a ranar ba mu za mu tsaya miki ba ke zaki tsaya ba kanki sai ki mu Allah bayani A to Z shi kuma ya san da zai yi biki Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida ya gamsu suna buga dundufa suna biki ko suka zabura a guje za su watse ita zabiyan kidaye dadi kafin ta yunkura ya shigo sai ta fara mazurai to annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kalle su kawai sai ya murmushi sai ya kama hanyar sa san shi a to ta riga ta sani tun da dai bai hana ba har ya murmushi to ba laifi bane a sai ta kaya mu ƙarya zaki kawai tace ku fito abu suna fitowa tace kai ku fito yau take biki tana wata su a cikin maganganunta sai tace wa fina rasulillahi kai ba ma fa biki kadai da kuka sani irin na dazu bane a yanzu taron hadda manzon Allah biki yayi biki ka ji samun wuri ko ai in ka ba su one to ka je sabon ka jira tabbata sun yi overlapping ka yau wani take biki ya armashi cikin mu ma har da annabin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sai ƙara murmushi to inda ta kwanto kuran sai ta ce wa ya'lamu ma fi gadin kuma annabin ma ya san me zai faru gobe tashin sai anan kawai sai ta ga ya biyo da fuskan zaki yace ya ishe kyaka tsaya inda kike wala ya'lamu ma fi gadin illa Allah gobe ba wanda ya san gobe sai Allah ke dai yi bikin ki iya biki amma kika shiga hurumin Allah fa zaki ji ba dai kun gani sai ya juya sai ya fita kun ga bai ce to daga nan ma bikin ya tashi ba sai ya tsaida ta a tauhidi yaga za ta kwanto kura za ta kwance la ilaha illallah ta sai ya daure mata sai ya zaunar da ita yace ba wanda ya san me zai faru gobe in ba Allah ba ko bala tadri nafsun ma za ta kasibu gada wa ma tadri nafsun ya ayya abin tamut kamar yadda Allah ya faɗa to Allah sallallahu alaihi da ya gani bai hana su ba kan ja ku da yawa ta ce mun kasance muna fita tare da Allah sallallahu alaihi wasallam ɗayan mu takan murje goshinta da wani hoda na miski mai kanshi a lokacin da su ihrami ta yanda in ta zufa in ɗayan su ta zufa sai rinka gangarwa a fuskanta kuma Allah sallallahu alaihi yana gani bai hana su ba wannan shine hadisin abin da za ku ɗauka cikin hadisin na farko shine halascin mace ta sanya turare a lokacin ihrami kamar yadda maza suke sa sau da yawanci ko ta sa kaje ko ina zufa zai dishe shi amma na nufin turaren na jiki ba na tufafi ba ku kiyaye ya halasta mace ta sa turare a jikinta amma ba a mene ba ba tufafinta ba kuma dai kun sai da turaren mata yake ba irin na maza bane ya faɗa mana a baya ya halarta a ga gurbin launin turaren a lokacin da ta ihrami da za ta yi zufa sai dan nuna ihraminta ko da ya zubo ne sanadiyar zufa wannan ya halarta babu laifi amma akan mace wannan turaren da ake magana lokacin ihrami yana nuna mana a fili cewa akwai sharaɗin cewa kada ya zamto mace tana kwaye fuskanta saboda ta sa turaren an ji an ce da na aisha na sa ba yana nufin tana ado ne ke make up da shi ba mun je rami ma wata barkan auren ɗanta ni na santa sosai da tijiwa ce ta wuce ta gaba na kai so hudu ni ban gane ita ba sai da muka ki danta ya kira ta nace to ai wannan ta wuce nan ya fuso hudu ce ai ni ne malam nace subhanallahi sai ban abin nan na ga saukan da aka yi na islamiya da kunni na naji wani yaro mahaifin ɗaya daga cikin su ya zo ya ce aje a kira ɗiyan shi za su tafi tun da an tashi shi kanin baya wurin tare suka zo da mahaifin da ya shigo ni ina zaune a sama sai na ji yaron na cewa baba la ila shigo ka gani ni ba zan gane ta ba dukkan su sun zama farare duka yan ko duk mata sun zama farare duk sun koma China made in China sun ban Najeriya to da matsala abi a hankali jama'a to wannan ba yana nuna cewa wai mace ta rinka bude fuskanta har yadda maza za su fitinu daga gare ta bane na daga abin da ya shafi kwalliya hadisi na 52 uwa musulmi malam ya masa take da cewa la tankhadi'i bi da'wal musawati bainaki wa bainar rijali fa innaha da'wa sadiratu min ahli dhalal la tankhadi'i kada ki rudu bida'awal musawati da ikirari na daidaito yanzu na gama magana a kan shi ko gender equality kada ki rudu da kiraye-kirayen daidaito baina kiwa baina rijal tsakaninki da maza a ce duk abin da zaki namiji zai iya an kashe ki fa innaha da'wa domin wannan wani ikirari ne sadiratun wanda ta taho aka samo ta min ahli dhalal daga ma'abota bata sune kafiran yammacin duniya kuma ko wato abinda mata ba su ganewa ba su ke fifita mace ba sai an zalice su an kaza an kaza an kaza ku je ku ga inda suke musu in suka tsufa kuma sai su kwashe su kai su gidan raini sai su bar su a can kamar zu gidaji inda ake kiwon dabbobi shikenan sai ka dan je ka ga mahaifiyarka ku gaisa ka ba dan biredi fulawa kai gaba shi kuma ya wuce gidan giya da iskanci kafin shi ma gaba kawo shi nan keja aji don girman Allah wanda ya wannan da wanda aka ce wa ƙazarar buka Allah ta abudu illa iya wa bilwali da ni isana in ma ya blogan na inda kalkibar a haduhuma aukila huma falata kullahuma uffin walatan harhuma wa kullahuma ƙaunan karima biyar ko wa khillahuma jana hazulli min rahma shida wa ƙurrabbir hamhuma kama rabba ya nisa don girman Allah wa ya so iyaye mutunta su Allah. Na farko ku duba, Allah ya haɗa haƙƙin shi da nasu. Allah na nuna ba ruwan shi da kai in baka kyauta samun iyayenka. Wa ƙazara buka Ubangijinka ya zartas, Allah ta abudu, kakka kuskura ka bauta ma wani illa iya ku face shi shi kaɗai. A ƙa'idan hanyar Ƙur'ani ya tashi zuwa haƙƙi na biyu manzan Allah ne. sallallahu alaihi wasallam amma sai ma iyaye kara duk da haƙƙin Allah haƙƙin manzon sa mana ciki sai ɗauko iyaye cewa bil walidaini ihsana yanda nace kakka kuskura ka bauta ma wani sai ni to kakka kuskura baka kyauta ta ma iyayenka da sai maka shiru ya gama da sai ce in ma yablughanna indaka kibaru ahaduhuma in Allah ya sa ɗayan su yi tsawon rai a cikin su ɗaya daga cikin su aukilahuma ko su biyu to za ka ga wauta za ka ga ƙuruciya za ka ga fada za ka ga kasala wani ma zai fitsari a wurin sai dai ku wanke mishi abinci ba su ci sai kun ba su a baki za ka yi sintirin asibiti kamar ba gobe duk wannan wuyan da za ka gani ni allah yana gaya ma in dai kana son zaman lafiya da ni falata kullahu ma uffin wallahi kakka kuskura in ji ka ka faɗo wani abu da ke nuna alaman gajiyawa ko raini kamar ka ce tin ko kai tsaki ko ka ce mu dai muna ganin jaraba wallahi Allah ya ce bare ma da kyau ba walatan harhuma duk shirman da za su yi maka kai musu tsawa wa kullahuma qawlan karima ko shugaban kasa ne kai na kai magana da su kai musu magana da dole a gane ka girmama su dole a gane ka girmama su waqtid lahumu janaha dhulli min ar-rahma ka sauke musu fuka-fukan rahama su san sun haifi da in za ka siya holan ne wani zani ne mafi tsadan kumata sufa eh leshi kowanne dai zani dai mafi tsada in za ka siyan mahaifiyarka te fitsari a ciki a wanke gobe a sa mata te bawali te bayan gida a ciki a wanke ka yi a san tana da wani ɗan da ya isa shi da wafin lahuma jana abdullahi min rahma kai ko sun mutu baka tsira ba wa qur rabbir hamhuma kama rabbayani saghira ka ce da su Allah kai musu rahama kamar yadda suka ji kaina suka tausaya mun lokaci da rake karami to wannan addinin da yayi wannan wai shine da rashin kunya wani zai ce bai tausaya wa mace ba dan Allah akwai adalci a wannan magana zai daidai da wanda zai dauki tsoho ya kai shi gidan ajiya amma saboda sakarcin wani musulmin da aka wanke ma tunani waɗannan mutanen su ya fi sha'awa akwai wanda ma shi kwata-kwata bai ma sha'awan kasashen larabawa saboda kamantarsu da addini ya fi so ya can ba yanzu za ga azumin watan ramadan ba in zan rantse ba zan kafara ba ba ana corona ba duk da corona nan wasu sai sun kokarin samun visa kafin a ga wata da kwana ɗaya ko biyu za su bar ƙasar saboda ba za su yi azumin ramadan ba ba sa azumi ba sa azumi ba za su iya ba su da dawowa sai an gama ramadan sai an ga wata su dawo su saje da sauran mutane wallahi suna nan a cikin mutane kuma suna da yawa bayan kaɗan ba ne kuma ba ku sani ba ku sani shi yasa wani sai ta hangen wasu da dukiya ya ta sha'awa wallahi gara ka mutu da talauci kana bin Allah da ka kai inda zaka halaka bai da amfani bai da amfani Allah ya tsare mu to karki rudu da waɗannan kiraye kiraye kamar yadda muka ji malaci ali bin abbas an karbo daga abdullahi dan abbas Allah ya kare da a gare shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi ya ce laisa ala nisa'i halqun ba wajibi bane a lokacin aikin haji akan mata halqun da su yi salkwabo in an je aikin haji ba wajibin su bane su yi salkwabo su yi aski su aske gashin su gaba daya inma ala nisa abinda ke wajibi akan mata a yayin aikin haji at-taqsir shine su yi saisaye amma ba askewa ba a cikin hadisin za mu fahimci cewa abin da ke haƙƙin mace a lokacin aikin hajji shine ta yi ta yi saisaye kada ta yi aske gashinta kuma wannan shine gaba ɗayan malamai suka tafi a kai ba wani malami da yake malami na sunna ya tafi a kan saɓanin wannan fahimtar abu na biyu za mu fahimci cewa mace ma ta yi salkwabo ta aske gashin kanta haramun ne a musulunci ne ba kai lura na rashin lafiya ba kun gane ko ko namiji ne kaga yana aske gemu kai masa uzuri kafin ka san uzurinsa kun gane akwai wanda suka dinga habaici suna zagin wani malami malamai da yawa sun sha zuwa garin nan su shak daura su waye mu je karatu tare da su ai ta rubuto takarda ana sukan wannan malamin ana cewa yana aske gemu mai hukuncin malami mai kaza duk shi yake siffata a ce na aske gemu to da abin yayi yawa wata rana ina ganin ya gani ne ma a hannuna sai yake ce mun yana kwalla ya kira ɗansa ya ce ɗanshi ya cire hulan shi da ɗaya cire hula sai wani rauni ne a kan yaran ya ce akwai ɗiyar shi a gida ta zo ta zo na ce mace ce ce karka damu ya ce ta cire hijabinta ya ce ta buɗe kanta dula kai mata askin kuka ga kanta yadda yake sai ce irin rashin lafiyan da Allah ya jarabe mu ke ne sa ban barin gemu ba wai ba na son gemu ba ne sai fashe da kuka to ne zai zo ne ga mu duniya al'auran shi mutane kuma da yake mutane ba su da adalci ba su da adalci to wai ma mutumin da ke amfanar da ku dan ya kuskure sai zama abin aibanta ku ga mu mutumin da bai da aibi shari'ar musulunci bata ce kowa zai zama ɗari bisa ɗari daidai yake ba shari'ar musulunci cewa ta yi mutumin da alkhairin shi ya jinjayi sharrin shi wannan shine salihi mutumin da sharrin shi ya jinjayi alkhairin sa shine fajir kuma wannan zafin kan shi yasa kana karantar da mutane ko karka damu da me suke so karka damu da me za su faɗi ka tabbatar abin da kake gaya musu sunna ce kawai ka tsaya a wurin duk wanda zai tsaya da kai ya tsaya da kai duk wanda zai tafi Allah raka taki gona yayi gaba abin shi amma ka tsaya inda Allah da manzansa suke so kuma abin takaicin da yawan mutanen da ke zagin wasu su in ka daga su dama ba su da makusan ma babu sun gama riɗewa tibis su ba masu da inda za ka zagar shi kanshi zagagge ne to jama'a kamata su ji tsoron Allah irin wannan ko abu ka ga wani yana yi kafin ka kama shi kai kokarin yin uzurin gano me yasa yake me yasa yake ba lokaci da muka abubuwa da yawa amma dai muna tafiya tare da tarbiyya ne ya kamata mutane su fahimci wannan Allah ya datar da mu mun fahimci cewa shari'ar musulunci ta bayar da kulallen cikakken kulawa ga ɗabi'an ɗiyama ce kuma ta karfafe ta akan ta kasance wurin abin da ya shafi abin da yake kwalliya ne amma dai kar ta bayyana shi mu je na gaba hadisi na hamsin da da hudu kamar da uku ne a nawa da uku ne ko na mala ya ce shumuliyatu ahkamil islam tajallat fi mura'atiha li taghyiri ahwaliki fi sha'n alwahid gamewan hukunce-hukuncen addinin musulunci ya bayyana a cikin kulawan musulunci da kuma ganin sauya yanayinki a al'amari guda ɗaya a cikin abu ɗaya a sauya miki hukunce-hukunce daban-daban don ki samu saukin yin addini malakin asma binti qais binti umais an karbo daga asma binti umais radiyallahu anha Allah ya kare da gare ta akwai abin da za ku iya tunawa game da asma binti umais na'am wace ce ta ce ma annabi sallallahu alaihi ya auri na Aisha ba ku sani ba suwa suka kai na Aisha daki ba ku sani ba okay amma kun san breka da gwanja su kuke kaiwa dakunan auren amma ba ku san da suka kai dakunan iyalan annabin Allah ba kun ba musulunci kunya akwai kisan yana nan sai ku je ku duba nan sallallahu da yazo ya sha yadda aka yana nan na Aisha sai ya sha sai ya sha sai ya sha madara sai ya ba ya ba ya ba nana Aisha ce ita ma ta sha ko sai nana Aisha ta sha da ya karba sai ya ba ƴan rakiyar amarya yace mata kuma ku ne ku sha sai suka ce mun koshi sai ce kar kwada abu biyu kar kwada ƙarya da yunwa ya san ba su koshi ba kuma ya san da yunwa tare da su to ita wanda ban son faɗa muku sunan ku je ku bincika shi ne sai ta karba sai ta ce to amma yanzu ni in na sha ragowar wannan yarinyar na sha tunda da ka sha ka bata sannan ni aka ba ka sha sai in sha abin da kai ka rage kun fahimta me yasa na faɗa muku wannan saboda tsananin san bin sunna da matan jiya suke da shi in ba ka ba sun san darajar na na Aisha tunda ta shiga cikin ummatul mu'minin to amma duk da haka suka fi son kusanci da annabi sallallahu alaihi wa sallam mu ma Allah ka ba mu ikon kusanci da shi to tace annaha waladat muhammad bin abi bakr as-siddiq iyalin sayyidina abubakar ce kenan ta haifi muhammad dan abubakar as-siddiq bil baida a wurin da ake kira baida kusa da maka ne a yallo aikin hajji fa zakara abubakari sai sai na abubakar ya je ambata ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa an masa haihuwa bidalika ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam labarin haihuwar fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sayyidina abubakar murha ko ma ka je ka umurci asma'u binti binti umais faltagtasil tayi wanka thumma thumma tuhil sannan tayi harami ma'ana ta yi wanka a ci gaba da aikin haji tare da ita ƙarƙashin hadisin za ku fahimci ingancin hajjin mai jinin haihuwa ingancin aikin hajjinta kuma wannan abu na biyu wannan aiki jinin baya hana ta yin ayyukan haji sai dai ita ma ba za ta dawafi ba kamar yadda a mai jinin al'ada ita ma ba za ta yi dawafi ba kun ga a baya ya ce an sa miki a cikin aiki ɗaya an nau'anta miki kuntina taken nace an nau'anta miki al'amarinki sha'aninki daban-daban a cikin aiki ɗaya kun ga ai ita an ce yi wanka amma na na Aisha da ce jinin al'ada an ce yi wanka ba ce ta yi ba kun ga sai ƙara muku ilimi anan kenan wanda in jinin haihuwa ne za ta yi wanka ta ci gaba amma wanda jinin al'ada ne ba ba za ta yi wanka ba amma kuma dukkaninsu ba za su yi ɗawafi ba kun fahimta yawwa sannan kuma za mu fahimci cewa wannan wankan fa ba yana nufin shi kenan ta tsarkaka ba ne don ta yi wanka yanzu kuma za ta yi sallah za ta yi kaza a'a sai dai annan sulasula ya umarni da a yi haka da a cikin hadisin za ku fahimci halarcin mace ta koma wurin mijinta ta tambaye shi abin da ya shiga mata duhu a cikin al'amarin addininta shi kuma sai ya koyar da ita idan ya sani in bai sani ba kuma sai ya tambayi wanda ya sani shi kuma ya zo ya koyar da ita kamar yadda gashi sai na abubakar ne ya zo yami duk da cewa ita ma fasirukan annan sulasallam ɗin ce akwai ɗiyarta gidan shi amma sai ta tambayi mijinta ya je ya tambaya mata annan sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin alaman da ake gane namiji ya kula da al'amarin matan shi shine a ga yana koyar da ita al'amarin addini in shi yana da ilimi ba ka ga namiji bai koyar da matan shi to wannan namijin bai amsa sunan namiji ba ko kuma ya tambayi wani wanda zai koyar da ita Allah ya samu dace hamsin da hudu mahma aslahat aslahati min jamaliki az-zahiru فلا ينفعك إلا صلاح بباطنك وهو ما تحتاجينه في أهم أيامك مهما أصلحت من جمالك الظاهر duk yanda kika bada kulawa kika yi kokari wurin gyara kyanki na na zahiri duk yanda kika himmatu wurin gyara zahirinki ki kyau kiga kin yi ado kin yi kwalliya kin burge ki sani fala yanfa'uki wannan ba zai amfane ki ba illa salahu batiniki har sai idan kin gyara zuciyarki wa huwa ma tahtajinahu wanda shi ne abin da kike da tsananin bukatuwa a gare shi zuciyar naki in ta kyau fi ahammi ayyamiki a cikin mafiya muhimmancin ranakunki ya khadimal jismi ko kam tashqa li khidmatihi atadlubu ribha mimma fihi khusran aqbil ala an-nafsi wastakmil fada'ilaha fa anta bi ruhi la bil jismi insanu ya kai wanda kake ta gyara jiki kake ta ma jiki hidima so nawa kake shan wahala wurin gyara jiki wai yanzu kana kokarin gyara abin da tsutsa ne mimma fihi khusranu abin da zai zo ya tabarbace kwana uku fa sun sassake a kabari fa sun kumbura sun fashe kwana bakwai kowane gaba ya fita a jikin shi ba Allahumma in banda waɗanda Allah ya zaɓa akwai wanda Allah ke zaɓen su ba su lalace amma ba aibi bane dan mutum ya rube din shi yasa aka wasu shekarun ma sai a ce a tona a kwashe kasan a kwashe a tona kasusuwan a tattare a kawo wuri a sa wani a wurin ya ishe ka haka nan ka jira Allah kuma ya tashe ka na gaba daya yanzu kana ta gyara wannan jikin ne wanda lalacewa zai yi to ga shawara aqbil ala nafs je ka gyara zuciyarka wastakmil fada'ila ka cika darajanta na tsoron Allah da azumi da tilawar Qur'ani da sallan dare da kyautatawa da ambatan Allah da istighfari fa anta bi ruhi dan jikinka shine kai la bil jismi insanu ba da jiki ne ake ce maka mutum ba dukkan jikin bai zama na kwarai ba ya zama shiru kun fahimta to shine mala ya faɗa an yace an ummu atiya an karbo daga ummu atiya Allah ya kara yadda a gare ta قالت take cewa tuwfiyat ihda banatin nabi sallallahu alaihi wasallam daya daga cikin ƴaƴan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mata ta rasu wace ce ita wace ce ita gaskiya na ga alama yau da annabi zai dawo duniya ɗan ƙauye za ku zama a gidan shi zai ma ga kaman ba ruwan shi da ku imana wallahi haka ne wallahi haka ne na rantse da Allah ‘yan fina-finan Hausa sai sun fi iyalan shi daraja a wurin wasu musulmi, wallahi tallahi. Wai da kuka ji ake kawo kisansu da labarinsu kun ɗauka kawai zo mu ji ta ake yi? Ina su ne masu dawwama aljanna ajin farko, shi yasa ake ta faɗinsu don kai koyi da su. Da saninsu bai da amfani a gare ka ba abin da zai sa musulunci ya zo da su, da ba za a yi isnadi a musulunci ba. malaman musulunci fa cewa sai al-isnadu min ad-din isnadi sanin mazaje ta inda addini yazo sanin ta inda addini ya shigo daga wani daga wani daga wani daga wani gidan annabi daga annabi yana cikin addinin musulunci laulal isnad suka ce in dan baicin wannan jeran giyan mazajen da komawa asali laqala man sha'a ma sha'a duk wanda ya ga dama sai faɗo wani abu ya ce addini ne kuma abi shi to arun alaikum wallahi ku je ku san su saboda san su yana daga cikin imani musamman yan madina a cikin su annabi sallallahu alaihi wasallam yace inda duk duniya za su bi nan mutanen madina su nan yace wallahi zan kyala duniya gaba daya in zo in bi mutanen Madina wallahi haka annabi ya faɗa amma yanzu wanda suka fi zagin su ma su suka fi soyuwa a wurin mutane in maza ne yan kwallo yan kwallo wani ya san kudin takalmin da wani ya sa ya san nawa ake biyan shi a club din shi na ga wani a unguwan sarki ba nesa ba yana karanta jaridan kwallo har ne mai sallama na wuce wallahi bai iya daga kai ya kalle ni ba saboda bala'in tadabburi ya nutsu yana fahimtar abu jaridan kwallon amma da za ka kai shi suratul baqara makaho ne kurma ne daidai ne sakarai ne bai sani ba kuma haka zai mutu bai nadama wani ya aski irin nasu yau da zai mutu a kai shi coci a sashi akwati ba za a gane ba za a ɗauka nasu ne gashin shi irin nasu maganan shi irin nasu wandan shi irin nasu maza kenan matasanmu yanzu nan suke tashi mata kuma ka shigo gidan fina-finai ba su san Allah ba ba san manzansa ba in ka ce musu wai me yasa ake ce ma wannan hayoyin makiya waɗannan madaniya ce wancan a maka wannan a madina duk wanda ya ji wannan ya san ilimi ya gabas kin yi yamma kuma ya san baki damu da sha'anin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda waɗannan makiya da madaniyan da kuke ji ko qur'ani akwai inda baka isa ka fahimci me Allah ke nufi ba sai ka san suran nan makiya ce ko madaniya ne sannan zaka gane me Allah ke nufi bai dame ku ba kuma abin tsoro rayuwar karewa take yanzu ke shekarun ki aka dauka aka ninka miki su a duniya kin san kin tashi aiki ko kina duniya kin tashi aiki ko kina rayu kin tashi aiki to ya kamata a duba rayuwa albarka ne ki kokari ki gyara gaban da za ta yi miki albarka ki gyara kuma sanin suwaye iyalan sa sallam mala aminu daura Allah ya kara mishi lafiya da tsawon kwana daura ya shirya mawsu'atu aisha akan nana aisha kadai akai magana amma sai da daktoci hudu suka yi wannan daura a wanda na sani na san dakta mansur sakwata yayi nashi bangaren akan nana aisha fa kadai sai da ya rubuta paper sai kwanaki yana yi ya gama Dr. Sani Umar Rijiyar Lemu ya nashi ya gama Dr. Rabiu Umar Rijiyar Lemu ya nashi ya gama sannan Malam Aminu Daurawa ya nashi wani magana kan iliminta ne kadai wani magana kan iya rike mijinta kadai wani magana akan kaza har suka gama kuma suka gama suka ce kuma sai 50% na rayuwanta ba za a zo a ci gaba wata rana amma ke baki santa ba amma kin so wani dan iska shi danja ko jahannama ne kin bi shi kin bi shi kina gane shi a badarawa ba wani wuri ba na sanar da aka saki wata mata saboda ɗan fim ya zo nan inda kun san inda suke zuwa kun san wurin ya zo wurin ta ce sai ta gan shi mijinta ya ce in kin fita bakin auren shi ta ce wallahi ko za ka sake ni ta fita kuma ya sake ta a badarawa ni an kawo mana kes ne sai ta jira kuma sakin Allah wallahi ka sayin duniya baka san sahabbai ba to wai ya malaka ji zakin imani ni tambayan kenan ya imani zai zaki baka san wanda suka ruko imanin ba shi yasa ɗan shi ake ta zagin sahabbai ba a damuwa sai ta zagin su har wasu su dauki aure su ba su ai magana sai ai farin kafa ne ra'ayi ma yarinyar hasada su suna da foreign intervention daga iraki daga ina ne ana ba su gudunmuwa su zo su nuna muku kuɗi tunda ba ku san darajar sahabbai ba sai ku darajar kuɗi sai ku ba su aure shikenan an gama kuma dan tsabar rashin hankali sai an haihu hudu wai a zo ana ma fata wani za a kashe auren kar Allah ya sa auren ya mutu da su malam balarabe da suna nan sun san cases din da ba wani malamin ma da ke kora islamiya na gaba kame wannan case din ba in ba ku manta ba in kun manta ni ban manta ba 2010 lokacin da muke tafsiri a shagari road a nan badarawa na mata a ramadan akwai mutumin da ya taba cewa 'ya'yan shi gaba ɗaya da matan shi ta bijiri ɗan shi'a ne kaza kaza in ba ku manta ba iyayen ya ce to shi ya yadda ya ba matan yaya amma ba zai ɗauki nauyin karatunsu ba a majalisa ka rinka ɗaukar nauyin karatunsu saboda su bar shi'a in ku kun manta ni ban manta lokacin kuma na san ba ku manta ba to me amfanin irin wannan shirba Allah shiryar da mu Allah nuna mana gaskiya ba mu ikon binci to take cewa ɗaya daga cikin ƴaƴan Annabi sallallahu alaihi wasallam ta rasu fa atana annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi yazo mana fa qala sai yace igsilna habi sidrin witran ku wanke ta da magarya mara ku wanke ta wuturi me ake nufi yace salasan ku wanke ta so uku au khamsan ko so biyar ya danganta ga bukata ko au aksara kuna ma iya wanke ta sama da biyar din amma wuturi me yake nufi odd numbers ko kenan ba wanke ta biyar ba za a iya wanke ta shida sai nawa ko nawa ko tara sai ce musu in ra'aitun na zalika in kun ga akwai bukatan haka ɗin sau da zai iya yi wa mutum ya rasu ta hanyar hatsari a wanke jini ya ta zuba jiki ya ɓaci kai wani ma ba hatsari ba ne azaban fitar rai ya sa bayan gida da amai da hanci da kunni duka zubar da ruwa suke saboda masifar azaban fitar rai to in an ga bukatuwan a wanke fiye da haka manzala sula sai ce babu laifi ai haka din amma dai zamto wuce sannan a sharadi waja'alna fil akhirati kafuran a wankewan karshe ku sa kafur a cikin ruwan aw shay'an min kafur ko wani abu ne daga cikin kafur din in ba ku samu ba kwasa wani abu mai kanshi fa idza faragtunna in kun gama wanke ta fa azinnani ku yi min izini ku sanar da ni ta ce falamma faragna a lokacin da muka gama mata wankan wankan wankan wankan gawa azanna ku sai muka kira shi da yazo fa alqa ilaina hikwahu sai jefo mana gyautan shi izar din shi da yake daurawa izar shine kaman wando kenan mu a gare mu amma na zani wanda ake mutanen Pakistan da Asian countries din nan suna amfani da shi korjalle bayan sun yi wannan ta ce fadafar na sha'araha sai muka kitsa kanta sai muka yi mata kitso salafatan guda uku muka yi mata kitso guda uku salatata ta ƙurunin ƙaho guda uku muka yi mata kitso ƙwara uku wa alƙailaha muka jefa kitsan muka mai da shi halfaha bayanta suka yi mai kuke mace ma kitsan da ya baya na'am eh callback eh to shi dai fallback fall na fadawa to shi all back duka baya to haka dai aka yi amma ku sau na abin tsoro Allah ya kyauta wallahi ku ɗauki wannan hadisin ku yi aiki da su wallahi kuma ina gaya muku Allah ka zama shaida mun gaya muku kuma Allah ka zama shaida ƙauna ta addini ya sa muka gaya muku wallahi ku tsaya inda annabi ya ce ku tsaya shine burgewa da gatanku ni na san rasuwar da aka yi aka kira mu muna makabarta mun gama rufe wadda ta rasu sai gashi an zo da wani abu a leda wai gaddama aka dinga ya za a yi na ce meye wannan jini suka ce a'a attachment ne na gashin kanta da ta mutuwa shi ne aka ce ai maza a yanke kada jama'a su gani an ba su gani ba ubangijin jama'a ya gani an so what wai don allah malam ya za a yi za ku taimaka wai ya halasta a sa a kabarin wasu ce suna jin tsoron a sa shi a kabari tare da ita a ta sa a duniya mata so a sa ta kabari me yasa ta sa shi a duniya almar'u bi asma man ahad ko ai abin da ka mutu da shi da shi za a tashe ka me kuma na gudun shi ai duk abin da aka guje shi bai kamata ka rayu da shi ba duk abin da ka san zaka guje shi kun haɗe da Allah to bai kamata ka rayu da wannan abun ba kasuwanci ne mutum ne wuri ne menene karka yadda ka rayu da shi in dai ka san za ku haɗu da Allah ba zai ma kyau ba wai don Allah za a yi za a bizne ne ko za a yanne ko ya za a yi na ce ni ma wallahi ban san da za a yi ba wallahi ban san ya za a yi ba ku yi gaba mu dai mun gama namu muka ja motar mu muka tafi ban sanya suka yi ba to me zaka ce me yasa ba a tambaye ka ba kafin a sa attachment mace ta rasu mace ta rasu aka ce mana karfe kaza sallanta muka je aka fito da ita kafin lokacin kace kun sanar da jama'a fa kada wasu su rasa suka ce malam wallahi tana kwance wanda suka zo suka tsine magawanta sun fi mutum biyar don Allah ku rufa mata asiri akai ta kabari wallahi wanda suka suka kalli gawanta suka yi Allah ya isa suka la'ance ta sun fi mutum biyar a cikin hadisin za ku fahimci wajabcin wanke mamaci kafin a yi masa likafari ko a rufe shi duk da akwai wanda ba a rufe shi shine wanda wanda ba a mai wanka wanda ya mutuwan shahada a yanda yake ko ana son za a wanke mamaci a fara wanke dama a takaice wannan akwai daura da mutanen kurmin mashi muka yi magana da su za a yi sai dai na ga a kurmin mashi za mu yi da su ya talhis ne na akamul jana'is na malam muhammad nasiri na albani in sun sa date in Allah da za mu sanar da ku ban san ko ni zan yi ba ko wani ne zai yi ko ma dai waye zai yana da muhimmanci a saurara kuma abi wanke mamaci da ruwa da magarya da tsabtace shi kafin a yi masa likafani mun fahimci wannan waɗannan abubuwan fa ana so ka siya ka aje ne karka jira wani ya kawo ma kamiya mai shi ka sai turaninka ka sai likafaninka kai komai naka ka aje zai maka amfani ko ta rana ka rasa wani abu na duniya ka zo za ka sa kaya ko za ka fita duniyanci sai ka ga likafani za ka iya tuna akwai magana ko akwai kuma ana so a zi daga dama daga cikin haƙƙin mamaci kafin ma a raba gadon shi duk abin da ya shafi jana'izan shi a cikin dukiyar da ya bari ake yi ku kiyaye wannan sai bai da shi ne za ku masallaci a wurin shari'ar musulunci idan mutum ya rasu abu na farko da ake shi ne a ɗauki kudin shi a yi masa hidima ba kudin wani ba ko baban shi biloniya ne musulunci kudinsa yake so shi da ya tara su in halal ne ji daɗinsu in haram ne ya ƙara jibga makan shi musulunci a nashi ya ce a yi mishi ba a na wani ba sannan a yi masa wanka akwai abubuwa biyar da ake mamamaci sannan a biya mishi bashi kafin ma a taɓa gadon shi ce aina magada ne waye gaya ma ba shi ya tara su ba da su za a yi mai hidima da su za a yi ana son an zo wanke mamaci ya zamto wuturi ko so uku ko so biyar a kiyaye wannan sannan ana so a na ƙarshen wankan shi a sanya kafin ko ana so a kitsa kan mace kitso uku bayan an mata wanka sannan a sanya su ta baya ko mun fahimci daga cikin hanyar da ake koyar da mutane akwai koyar da mutane su yi aibu a aikace su yi amma kuma akwai supervision na malami ko misali wannan daurar da za a yi wankan gawa ko sai a je central market sai a siyo baby manya manya guda kwasa tables a grouping din mutane in an gama koyar da su a littafi sun ji an karanta kun karanta an fahimta eh to sai malamin ya dauki littafin sai ya ce da su mun maganar likafani a babi na farko za ku iya tuna e to ku yi likafani ko guruke ku yi likafani mu gani su gwada yi a'a kun yi kuskure kaza ko kaza ku gyara kaza an gane ana bulanda a harkar mutuwa da auratayya sai dai Allah ya tsare mutum zai mutu kaga mutum bakwai suna mai wanka kuma cikin sa har da makiyin shi makila ko ana wanke mamaci mutane suna ta shiga da fita mu shi yasa in dan uwanmu ko abokinmu ya mutu ba mu wasa da gawan shi ko ɗan uwan shi ne muka ga lasi abinda ba shi ya rayu akai ba za mu ba sakuri ne abinda muka san shi ya rayu akai kuma annabi ya ce ai ko sun ji haushi ma ba su hakuri amma kamata su ma su san ya kamata in mutum ya rasu a suturta shi shi din sutura ne al'aura ne a suturta shi a mutunta shi to wannan yana ciki zan yi na hamsin da biyar daga na nawa muka taso mu tsaya kan wutari mu ma wutarin na yi Allah ya samu dace mu ɗauki guda ɗayan nan ko mala ya ce uluwi imanaki wa hukufiki inda hududillahi la ya ta'atharu bi halatil farhi wal huzni indaki daguwa da ɗaukakan imaninki da tsayuwanki akan iyakokin Allah baya tasirantuwa da yanayin da kika samu kanki na bakin ciki ko na farin ciki dan kina cikin tsananin farin ciki inda kina da imani na gaske ba zai saki saba ma Allah kamar yanda kina cikin damuwa na yanayi shi ma ba zai saki saba ma Allah ba ganin kina tsayuwa inda Allah yake so lokacin farin ciki da lokacin bakin ciki wannan yana nan imanin ki ya daga ya kai matakin da ake so ya Allah ka bamu irin wannan imani za ku gane in mun karanta hadisi malaci an ummu atiyata an karbo daga ummu atiya radiyallahu anha Allah ya kare da a gare ta qalat tace qala lin nabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce da ni la yahillu limra'atin baya halarta ga wata mace tu'minu billahi wal yawmil akhir matukar wannan macen tana imani da Allah da rana ta ƙarshe an tuhidda fawqa salasin da tayi zaman idda fiye da kwana uku illa ala zaujin illa ala zaujin sai dai idan mijinta ne ya rasu an gane ko fa innaha la tahtaqi la la taktahil sannan kuma ita mai zaman idda kar ta sanya mene kwalli wala talbasu wala talba wala talbasu thawban masbughan sannan kuma kar ta sa tufafi rinanne ma'ana kacce kwalliya da wani tufafi mai sheki da daukan ido illa sauba asbin sai dai tufafi mai sauki mara nauyi wanda ba zai zamto yana da jan hankali ba wannan dai dubbatin lahira ake wannan na nuna lahira akwai aiki tun a duniya ku je da ake bayanin hukunce-hukunce da aikace-aikacen mutuwa to ina ga kuma an je gaban mai duka Allah ka sauƙaƙe mana Allah ka sauƙaƙe ma dukkan musulmin da suka rasu Allah ka yafe musu Ƙarƙashin hadisi yan uwa musulmi za ku samu fa'ida kamar haka na farko cewa da aka ce mace idda da aka yi magana shine mace ta bar kwalliya da wani tufafi ko turare ko makamancinsu irin turaren da zai zanto mai jan hankali banda turare na jiki na mata da mata suka saba da shi kuma ba a so mace ta fita daga gida sai da wani dalili mai ƙarfi dalili mai ƙarfi shine dalilin shari'a ko ta ce bikin ƙawa ce fa ita ce mun ƙawanci ko da suka za yanzu a ce biki shi Allah bai san da wannan bikin ba abin da ya sani bukata na shari'a bukata na shari'a an gane ko asibiti ba ta da lafiya bukata ne mahaifinta baya nan yana wani wuri bai da lafiya bukata ne ta je ta samu abu ta taimake shi an gane yawwa ko aikin ofis take yi in dai ba ofis ne za su hana ta ba ko jan mata musiba sai ta daina ta zauna sai ta gama kuma duk wanda ya ganta aka ya san ta san daraja addininta kuma Allah zai farin ciki da haka fa'ida ta biyu musulunci ya shar'anta wa mace ta yi zaman idda na rasuwa ga wanda ba mijinta ba a tsawon kwanaki uku na uku an fahimci haramcin tsawaita idda ga wanda ya mutu fiye da kwana uku matukan ba miji ba ne matukan ba miji ba ne to yanzu ma zaman da ake zuwa ta gulma ana zagin mutane ai ta gasan motoci da abinci da gwalagwalai in maza ne ai ta hiran siyasa da na kwallo ko ko ba haka bane in fa ka je ta'aziya fa har abinci ba so ka ci a wurin a kama abinci da gidan mutuwa ka ci a wurin mutuwa ba a so ba a so fa'ida ta hudu shine siffantuwan mace ga wannan hukuncin da Allah ya faɗa yana nuna ƙarfin imaninta da Allah da ranar ƙarshe ba wanda za ta iya wannan sai mai gaskiyar imani shi yasa nan sasa a ciki yace tu'minu billahi wal yawmil akhir wanda take imani da Allah da ranar ƙarshe fa'ida ta biyar dukkan macen da mijinta ya rasu za ta yi idda tsawon kwanakin da Allah ta'ala ya faɗa cikin alkur'ani a littafinsa shine wata hudu da kwana goma ko insha Allah dai ina ga anan zamu kwana in mun zo sai mu tashi hadisi na hamsin da shida a sanarwa guda uku a takaice na farkon Allah da za mu koma majalisunmu da muke alfaruk islamic academy ranar juma'a daga wannan juma'an kowa ta kakkaɓa littafanta ta dawo makaranta in Allah yadda za mu ci gaba da karatu ɗaya kenan na biyu gobe talata za mu koma karatun mata da na maza duka gaba ɗaya na kurmin mashi suma gobe talata insha Allah mata a masallacin juma'a da ke nda road kurmin mashi maza a masallacin hakimin kurmin mashi bayan sallan magariba da kuma bayan sallan isha'i insha Allah sanarwa na uku Allah ya namanta muhadara kasa rana to rana asabar mai zuwa akwai muhadara a wannan masallacin da malam yakub salih almanar za ku gane shi malam salihu na almanar zai yi muhadara masallacin nan bayan magrib ko bayan magriba insha Allah ina fatan muna tare da shi a wannan ranar da yaddan Allah insha Allah ku ta'ala sannan ba zan iya faɗin ranar da zamu ci gaba da wannan daura din ba amma dai ku zabto cikin cikin shiri na san Amira tana nan in ma ba ta nan wanda suke nesa su karbi lamban wayanta sai su rinka tuntubanta in na sa rana zan sanar da ita ina fatan in na ga da sarari kafin ramadan zan ƙarisa muku saboda akwai daurorin da za a yi akwai dauran sifar muftasar ko na sifatu samun nabi sallallahu alaihi wasallam yau to ga ma littafin mala ya zo da shi ina ga samu littafi a hannun ustaz Suleiman ko Alfaru wanda suka ji Alfaru su tuntuba ustaz Suleiman sai mu bari a hannun shi ka sa dai to kafin azumi dai na wuri a wuri ba za mu iya faɗi yanzu ba
ina fata ya kasance da insha Allah ba zan iya faɗin wuri ba saboda gaskiya akwai ƙalubale da yawa akwai wuraren da suke nema na sa akwai kwaru ko akwai kurmin mashi kurmin mashi ma wuri uku suke nema a kurmin mashi akwai nan ko akwai darul abrar sannan akwai headquarter ta gaba ɗaya alfaruk islamic academy to gaskiya asalin dai asalin shine alfaruk tsakani da allah asalin shine alfaruk saboda inda nake da wuka da nama nan ne yafi min sauki da can ne na san ba zan makara ba ko na ki ko na so amma dai ahammu shay ku damu da maganan wuri muna fatan duk inda ya kwato alkhairi ne kun gane ko su ma can duk inda muka yi ba da sarransa ake bari ba amma in nan din ne ma nan ne a nan da muka fara in Allah ya kaddara a nan za mu karisa duk ba wani matsala ba ne ba zan rufe ba har sai na yi godiya ta musamman ga kwamitin wannan masallacin na daɗe ban ga kwamitin da suke da hankali da sanin ya kamata da ba abin da ake muhimmanci ba gaskiya kamar kwamitin masallacin nan kuma akwai abin da ba ganin idan ku bane amma in na faɗe shi ba aibi bane da yawa inda za mu daura za su tada janareto za su gyara wuri za su duk abin da ya kamata za su ta sanarwa amma fa ba su zauna a karatu da su to wannan na daga cikin dalilin da zan gaya muku tsakani da Allah in har wani abu zai sa in dawo masallacin nan to zaman ku a wurin karatu na ciki gaskiya yana ciki saboda akwai abin da mun fara yana gaba laifi bane duk kyautatawan da mutum zai mana kyautatawa ne muna jin daɗin shi kuma Allah ya saka da alkhairi amma ba abin da ke mana daɗi kamar mu ga an ɗauki abin da muke da muhimmanci kuma ana aiki da shi wannan ya fi ku bamu wani abu ya fi ku yi mana kaza ya fi ku ɗauki wani abu ku bamu kawai ku nuna kun damu da abin da muke yi wallahi wannan ya fi soyuwa gare mu fiye da duk wani abu da wani zai bamu a duniya so da haka Allah ya muku albarka Allah ta'ala ya yi ma wannan masallaci albarka ya kamata in ma malam mu'azu addu'a ta musamman Allah ka gafarta ma malam mu'az Allah ka yafe mishi Allah ka kyautata makwancin shi shine limamin masallacin nan kafin malam ni dai na dade ban wanda ke kauna na da karatu a masallacin nan kamar shi ba ko ku wallahi bayan shi kuke wallahi saboda yakan turo dan shi karfe 3 na dare yazo ya tsaya kofar gidana ya tabbatar in na fito sallah asuba nan masallaci aka kawo ni ne sallah ne nasiha ba za ku iya tuna na sha zuwa nan ku gane sallah asuba a sahun gaba wallahi malam mu'azu ke sa dauko ni wallahi ukun dare za su tashe ni a waya su jira ni shi dai sai na zo nan ne nasiha kuma har ya mutu burin shi in yi karatu a masallaci ne to alhamdulillah dai ko ban sa darasi ba dai nayi Allah ya gani nayi saboda haka Allah ka gafarta malam mu'az Allahumma ighfir lana warhamna اللهم إنا نسألك الهدى والتبع والعفاف والغنى اللهم يا ميسر كل عسير يسر لنا كل عسير فإن كل عسير لديك يسير وكل ميسر بتيسيرك اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله لا أسند دوروري دورا لن لا إكر أدامه ba zai gagara ban Allah ya ta. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abdurrahman